بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gaisuwa ta addinin musulunci muna gode wa Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya kaddara numfashinmu zuwa wannan safiya yau goma ga watan muharram goma sha ɗaya ga watan muharram lissafin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara alif da ɗari hudu da arba'in da takwas kuma yau 26 ne ga watan shida lissafin miladiya shekara 2026 Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon ci gaba da darasi da muke cikin wannan markas na Aliyu bin Abi Talib na noma mai cikin garin Azarai jihar Bauchi cikin littafin Ishmawi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki malamin da ya wallafa littafi da wanda ya sharhi duka Allah ya haskaka ya nauya mizaninsu ayyukansu kuma ya Allah ya haskaka kabarinsu kuma ya nauya ya nauya mizanin ayyukansu gobe kiyama ko kuma Allah ba mu ikon fahimtar abin da suka rubuta tare da aiki da shi za mu tashi gabar da malam ya ce babu shuruɗis salati babin sharuɗin sallah وللصلاة شروط شروط وجوب وشروط الصحة باب شروط الصلاة wato babi da zai magana a kan sharuɗan sallah in an ce shiro jam'u jam'i ne na sharaɗi wa huwa ilzamu shay shine lazimtar wani abu amma wannan literary meaning kenan a lugha واصطلاحا technical meaning malaman shari'a suka ce ma yalzamu min adamihi adamil hukum wala yalzamu min wujudihi wujudil hukum wala adamihi li dhatihi kat taharati a shar'ance in an ce shurub ana nufin duk abin da ma yalzamu min adami wanda ya abin da aka lazumta wato rashin sa ba zai hana hukuncin ba sannan samunsa kuma ba zai samar da hukuncin ba saba ko rashinsa ba lizati kabba harat kamar tsarki tsarki sharaɗi ne na sallah dole don ka yi tsarki to sallah ba ta yi ba sai ka yi sallah in babu tsarki kuma babu sallah na'am to shine sai mala ya ce walissalati shiroto wajobi wa shiroto siha sallah tana da sharuɗa na wajabci da kuma sharuɗa na inganci shine mala ya ce wa shiroto salati ala talatati a ƙasami sharuɗan sallah sun kasu kashi uku shiroto wajobi akwai sharuɗa na wajabci wa shuruɗi sihhatin akwai sharuɗa na inganci wa shuruɗi wujubin wa sihhatin ma'a da kuma sharuɗan da suke wajibi ne kuma sharuɗa ne na inganci a tare fa sharuɗul wujub sharuɗa na wajabci shine wato ma ya tawaqqafu alaihi wujubus sala wala yumkinu tahsiluhu wanda wajabcin sallah ya tsaya a kansa kuma ba zai yiwu kai ka same shi ka samar da shi da kanka ba ina misali kalbulogi kamar balaga kai ne zaka balagar da kanka a ase lokacin ka yayi sai Allah madaukin sarki ya sa balaga ta zo maka wa shurutu sihhati da kuma sharuɗa na inganci shine ma ya tawaqqafu alaihi sihhatiha wa yumkinu tahsiluhu abinda wato inganci zai yi da wannan abin amma kai za ne kai ne aikinka ne zai iya samar da wannan shine kaffa harati kamar tsarki kaga kai ne za ka je kai tsarki da kanka wa satarul aurati da kuma suturta al'aura wa shurutihi ma sharuɗansu kuma guda biyun shuruɗi sihhatin da shuruɗi wujubin a tare ma ya tawakkafu alaihi ma abinda wato ba zai yi ba sai sun kankama kal'akali wa bulogun da'awa kamar hankali dole sai kana da hankali sallah ba ta wajen ba akan wanda bai da hankali sai kana da hankali wa bulogun da'awa sai kuma kira ya isa zuwa gare ka shine ma ya ce wal farqu baina shurutayil wujubi was sihha bambanci da ke tsakanin sharuɗa na wajabci da sharuɗa na inganci anna sharuɗal wujub cewa sharaɗi na wajibi la yajibu alal mukallafi tasilu ba wajibi bane wai shi mukallafin shi zai samar da shi a akal aqli kamar hankali Allah ne ke ba da hankali wal bulugu da kuma kaiwa lokacin Allah ne zai kai ka lokacin da za ka zama ka girma kaɗan-kaɗan har ka zo ka girma wa shuruɗin sihhatin ya jibu alal mukallafi tahsiluhu amma sharuɗa na inganci samar da shi wajibi ne akan mukallafi wanda shari'a ta wa kansa kal wudu'i kamar alwala kaga alwala sharafi ne na sallah in ba alwala ba sallah wa ghasalul janaba da kuma wankan janaba wasu ƙibalul ƙibla da fuskantar alƙibla duk wannan sharuɗa ne na inganci wani hau zalika ya ce wali shuruɗe wajobin wa shuruɗe sihha sallah tana da sharuɗa na wajabci da kuma wato sharaɗi na inganci shuruɗe wajobin wa shuruɗe sihhati فأما شروط وجوبها فخمسة ce amma sharuɗa na wajabcinta guda biyar ne sharaɗi na wajabcin sallah guda biyar ne dole kafin sallah ta zama wajibi akan mutum sai ya cika waɗannan sharuɗa al'islam musulunci farko musulunci kaga fala ta jibu salatu ala kafirin sallah bata wajaba akan kafiri dole sai musulmi wanda ya miƙa wuya ya yarda da musulunci to in ka ce kai musulmi ne wajibi ne kai sallah kana musulmi sai ka ƙi sallah yustatabu talata za a nemi jinkirta ma a nemi ka tuba har tsawon kwana uku in kwana uku ta cika za a saurara har zuwa lokacin da sallah laruri zai shiga idan ba kai sallah ba sai a kashe ka kutila haddan sai a kashe ka maka haddi amma za in ka yadda da wajabcin sallan kin yi ne kai kai musulmi ne za a ma sallah amma in ka yi jayayya sallar to ka zama kafiri الفرق الذي بيننا وبينهم الأحد الذي بيننا وبينهم الصلاة ومن تركها فقد كفر alƙawarin da ke tsakanin musulmai da arna sallah wanda ya bar sallah ya kafarta shi yasa aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ainihin wato ku umarci ƴaƴanku da yin sallah li saba'in in sun kai shekara bakwai da yaro ya kai shekara bakwai a ce to je kai alwala je kai tsarki in ya je tsarki yi alwala daman yana ganin yadda ake alwalar ya alwalarsa daidai irin tasa to tashi mai sallah a gwada masa a sallah ba a wasa ba a magana ba a waiwaye in ya kai shekara bakwai in ya kai goma yana wasa da ita sallar a duka shi a ladabtar da shi domin yaro idan ka ladabtar da shi in ka sabar da masa sallah ka ɗora shi a kan tada ɗabi'a ta sallah daga shekara bakwai zuwa goma nan ko ina je a duniya ba zai bar sallah ba ko ina je ba zai bar sallah ba in dai ka sabar da shi sallah lokacin da ido yake ake kallo ka kamo hannunsa ku tafo sallah da shi kamar yanzu da asuba irin wannan lokacin a tashe su a ce maza su sallah in ya kai goma kuma in ya ƙi ma sallar ka ba shi kashi haka shari'a ta ce ka ladabtar da shi amma duk bulalar da za a yi in dai ba na haddi ba ne ba a so ta wuce goma kar ta kai goma kar a ce a masa sha biyu kar ta kai goma ladabtarwa ba wai ka faffasa masa jiki ba ne ka tsoratar da shi ne to saboda haka sharaɗi na farko shine islam musulunci walbalo sharaɗi na biyu balaga shine sai ya kai shekara goma sha biyar ko kuma a dunkule ka ce in namiji ne gashi ya fito a hamatarsa sannan kuma ya fara mafarki to ya balaga kenan komai ya zama wajibi a kansa an nojabta masa an buɗe masa littafi in mace ce fa in ta fara al'ada to za ta iya fara al'ada a shekara tara ma ya danganta a inda take situation da kuma condition da take ciki saboda haka a shekara tara ma za ta iya fara al'ada da yarka ta fara al'ada to an buɗe mata littafi daidai da kai daidai da mahaifiyarta daidai da kakanta ita ma yanzu duk abin da ta yi mai kyau za a rubuta mummuna za a rubuta kaga dole sai ana kula shi yasa a tarbiyya aka ce idan yaro ne namiji shimfiɗinsa ya kasance baƙi ne don da zarar ya mafarki za a ga kwakwakwa za a gane ya girma sai a zaunar da shi a masa karatun tanisu ita kuma mace an fi so a tarbiyya abin shimfiɗinta ya kasance fari ne da jini ya zo duk ɓoyanta sai an gan shi to daga nan sai uwarta ta zaunar da ita ta ɗora mata karatun to fa ga fa yanzu fa kin zama kaza yanzu ni da ke fa a wajen Allah duk hukuncin mu ɗaya ne nusar da ita tarbiyyantar da ita ta gwada mata haƙoƙin da ke kanta wannan su ne tarbiyya shi ne in an haifin ana irin waɗannan tarbiyyar to sai yara su zamto nagartattu wal aqalu sharadi na uku hankali sharadi na uku hankali to da haka sharadi na uku nan hankali sharadi ne dole sai mutum yana da hankali sallah ta yi falmajnun la tajibu alaihi salatu mahaukaci babu wajibcin sallah a kansa li raf'il khitab an nan an dauke alqalami a kansa rufi al aqlam an talatin an dauke alqalma akan mutum uku anna'ima ta yastaqiza mai bacci har sai ya farka wasabiyu da kuma yaro hatta yahtalima har sai ya mafarki wal majnun hatta ya fiqa mahaukaci har sai ya warke mahaukaci babu alƙalami a kansa to da haka dole sallah sai mai hankali wa dukhulul waqti sharadi na na na, na fudu shine shigar lokaci shigar lokaci Abdullahi ɗan Abbas, Abdullahi ɗan Mas'ud, babban sahabi, masani, da kuma Abdullahi ɗan Abbas, daga baya shi ma ya zanto shafundun masani. Suka ce, Walisalati waƙatun ka waƙatul hajji, sallah tana da lokaci, tamfar yadda aikin hajji ke da lokaci, man zallabi yi akhirul hajji an waƙatiha. wa zai jinkirta aikin hajji daga barin lokacinsa sallah tana da lokaci bahaushe ya ce lokaci kan sallata ba zai kai sallar asuba ƙarfe ɗayan dare ko ukun dare ko kuɗin dare ba sai ka jira alfajir ya keto in kai kuma ba sallar farilla ta asuba kai ba kai dai nafila ba zai kai sallar azahar ba sai rana ta karkata daga ikweto tsakiyar sama sai ta karkata ta bar tsakiyar sama to daga nan azahar ta shiga ba zai kai magariba ba sai rana ta faɗi ba zai kai isha ba sai shafaƙi ya ɓuya shafaƙi sai ya ɓuya alal aƙalla tsakanin magariba da isha sai an samu awa guda amma wasu masallatan sai ga daga an yi magariba minti talatin sai ka ji kuma an fara kiran sallar isha ina za a je sallar lokacin bai shiga ba sai mi sai shafaƙi ya ɓuya wannan jaja ko na faɗuwar rana shine shafaƙi la'asar fa shine sai wato inuwarka ta yi dublin ɗin tsayinka ka zo ƙama kenan to da sallah tana da lokaci Allah madaukin sarki ya ce inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta sallah ta kasance wajibi akan mu'mini kuma wadda take da lokuta dole sai lokacin yayi ai sallah in lokaci bai ba akai sallah sallah ba ta yi ba sharadi ne na'am bayan shigar lokaci sai aka ce wa bulugu da'awatin nabi sallallahu alaihi wasallam kiran annabi sallallahu alaihi wasallam ya isa zuwa gare ka ka ji wa'azi to shikenan hujja ta hau kanka an kira ka an nusar da kai ka samu labarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya bayani aka ce maka sallan nan sai da aka yi isra'i da mi'iraji da shi ya je shi can saman sama ta bakwai ya karɓo sallolin ya dawo duk sauran ayyuka na musulunci aikowa ake a zo a gaya masa amar wahayi sallah kuma aka ce a aje a zo da shi zuwa da kai ya fi sako aka je aka je da shi Allah maɗaukin sarki da kansa ya wajabta masa salloli hamsin annabi Musa yana sama ta shida ya dawo suka yi ta yi ta komawa ya ce ka koma ka nemi sassauci a wajen Ubangijinka an jarrabi bani Isra'ila da sallah amma sun gaza ya koma ya ringa neman sassauci ana ragewa biyar biyar har sallar ta kasance biyar biyar ɗin nan a maimakon hamsin saboda mahimmancin sallah ko kina naƙuda in dai kina cikin hayyacin kito akwai sallah a kai ko ana ha maza ha mata ana yaƙi ba a ɗauke sallah ba du tsanani ba a ɗauke sallah ba duk jinya ba a ɗauke sallah ba kuma sallan nan ita ce farkon abin da za a duba a ayyukan mutum idan ta yi kyau to ya tsira ya rabota in ka zo kai burbur yar faki ba yawa sai lada ko to ta yara ce sai lada bayan ka zo kai kotan kurciya dole sai ka nutsu kowace gaba sai ka yi ta yadda yake manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah tamfar yadda kuka ga ina sallah sai da ya koyar da sallah a masallacinsa mai albarka a kan mimbarinsa mai albarka ya ce na yi haka ne don ku yi koyi da ni don kuma ku san yadda nake sallah wajibi ne sai ka koyi annabi sallallahu alaihi wasallam cikin sallarka akwai azkar azkar da ake yi akwai adiya na istiftahi salah addu'a ta buɗewa sallah in ka kabbara aka fita da ikama kai kabbara harama gabanin ka fara karatu sai ka yi du'a'ul istiftahi je ka koya a wajen malama a makaranta akwai azkar da ake nau'o'i daban-daban na istiftahi ɗin akwai azkar da ake na tasbihi a da kuma a sujada duka da tsakanin sujada da sujada duk akwai abin da aka karanta da kuma in an ɗago daga ruku'u azkar ɗin da ake suna nan sai ka je ka koya to malam ya ci gaba da cewa wa bulugu da'awatin nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa amma shuruɗu sihhatiha amma sharuɗa na ingancinta sharuɗa na ingancinta a ce sharaɗi ne na inganci sharaɗi na wajen fitinin ya, ya samu to sharuɗa sihatiha sharuɗa na ingancinta kafin sallar ta inganta to shine sai aka ce fasittatun sharuɗa ne guda shida faharatul hadafi tsarkin kari tsarkin mi kari malam ya ce anna min ash-shurut allati la tasihhu as-salata illa biha rafa'ul hadathi yana daga cikin sharɗan da sallah ba ta inganta sai da ita ɗaukewa kari ka yi fitsari sai ka tsaya kai tsarki fitsarin nan wani an kasa mutane kashi-kashi wani yanzu in yi fitsari cak yana ɗaukewa ya ɗauke wani kuma sai ya ɗan saurara fitsarin ya gama ɗisewa bayan ya zubo ɗin ya ɗage to sai ya ɗan saurara in ba haka ba yana tashi zai biyo bayansa wani kuma sai ya tashi ya tsaya ma ya ɗan motsa ko ya yi stefin ko da haka sai ya kuma tsagunawa sai sauran ya zubo to dole sai ka kula in kana tsarki wani yana zuba a wannan ka tufafinka ba ka tsayawa kai tsarki yadda ya kamata duk ibadarka sai an maka azaba a cikin kabari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya zo ta wajen kabari sai ya ciri tamkar dibino sai ya dasa a kabarwa guda biyu ya ce waɗannan kabarurruka guda biyu ana musu azaba wa ma yu'azzaba ni fi kabiri ya ce ba ana musu azaba ba ne a wani babban abu an ya ce amma ahadi ma ɗayansu ya kasance la yastatiru min al-bawli baya tsarkaka daga fitsari ko kuma baya sitircewa daga fitsari a bakin hanya masu ya kwaye sai ya yi tufafinsa ana kallon al'aurarsa ko ku baya tsayawa fitsarin ya gama ɗisewa sai ya tashi ya biyo wannan sa kawai shi yana gaggawa to in dai kana haka sai an ma azaba a cikin kabari a barzas ɗayan kuma wa kana yamshi bin namima shi annamimi ne zai ciri magana ya kayo wancan ya ciri magana ya kayo wancan ka ji fa abin da wani yake faɗa ai na yi mamaki kaga duk irin abin da kake masa amma ka ji abin da yake faɗa a kanka to wannan annamimi ne duk wanda ya ciro magana ya kama to zai ciri taka ya kai wani saudaka sharɗa na farko sharɗi na farko shine qaharatu hadathin wa qaharatu khabasin da tsarkin dauda tsarkin kari da tsarkin dauda tsarkin kari shine fitsari ba haya hututusa kenan taharatu qabatin tsarkin dauda janaba ta same ka haka kawai ka tashi da janaba sai kai alwala a'a sai ka yi wanka jinin al'ada ya ɗauke miki sai kin yi wanka jinin biki na haihuwa ya ɗauke sai kin yi wanka mutum ne ya musulunta yana da dauda innamal mushrikuna najasun mushrikai najasa ne sai ya yi wankan musulunci to waɗannan tsarki sai mutum ya ɗauke su sai wasu ƙibalar kibla da fuskantar alƙibla shar'i ne na inganci shar'i ne na inganci fuskantar alƙibla da ba zai yi kai sallah ba ba tare da sallah ba yadda za a yi ka fuskanci alƙibla to ba ɗauke ma sallar ba ko ina kake fuskanta za ka yi sallar ka fa aina ma ta kunu fa thamma wajhullah duk inda ku kasance kuna fuskanta to ana yaddar Allah take ku fuskance ku fa ambaci Allah amma in kana da hali kana da dama za ka tsaya ka fuskanci alƙibla kai sallah shar'i ne ne inganci wasatarul aurati da sitircewa al'aura kana da tufafi to wajibi ne ka sitirce al'aura al'auran namiji min surratihi ila rukbatai daga cibiyarsa zuwa gwiwoyinsa wajibi ne ka rufe wajen wajibi ne ka rufe wajen amma ka sanya riga ka sa hula wannan kamala ne rashin sa hula khallulil wato ya zanto yana daga cikin rashin cikar kamala imamu nafi mai ƙira'ar warshi ɗin nan an ce warshi an nafi maula umar bin al-khattabi bararren bawa ne na umar ɗan khattabi sai abdullahi ɗan umar ya gan shi yana sallah babu hula a kansa sai ce a takharo da ilan nasi haka ba yanzu za a yi taro za ka fitar mutane kanka ba hula yanzu kawai ku ga wani babba ya fito cikin taro ba hula a kansa ai an ringa gulmarsa kenan ko ko dai a ce su ne suka ɗumama shi a cikin gida suwa su ne suka ɗan abinan ɗinsa suka saita ma zama shi yasa ya fito ya manta hular ma kowa akwai abin da zai faɗa sai ce fallahu a haƙo an mata jammala lau Allah shi ya fi cancanta a yi masa ado cikar kamala ne za ka fito sallah ka sa taguwa da wando da hula amma ka fito ba hula yanzu in za ka yi taro mai martaba yana neman ku a gwamna ne yake neman ku ko shugaban ƙasa ko wani babba kai ko sirkinka ne ai Allah ku bani aron kulan nan ba ka bane sai ka sa kula ka je a nitse to wannan fa sallah ganawa kake da ubangijinka innal musalli yunaji rabba mai sallah yana ganawa da ubangijinsa ne wajibi ne yayi shiri yayi kinsi kar ka fito haka ba tare da ka shirya ba kanta ka sanya riga da wando da kula ka fesa turare za ka je ganawa da ubangijinka ko in zance za ka je yaya gayo har turare suke sawa a aljihu in aka je ƙofar gidan a faffeshe a ɗan faffeshe wajen a sake fesa turare ta zo ta ji ƙanshi ba haka ba ne sallah kuma sai ka fito ɗan duƙule ne kira akan bakanike da masu aikin ƙarfi wai mutum yana aikin ƙarfi lokacin sallah ya ba zai gyara jikinsa ba a haka buzuzu buzuzu zai fito ya shiga sahu yana wari yana cutar mutane ba daidai ba ne kai shiri kai tsafta na'am wasu kibarar ƙimla wasu tarar aurati wa tarkul kalami da barin zance in ana sallah ba a magana ko in ana sallah ba a magana haka ba haushe ce to wannan kuma shari'a ce nutsuwa ake yi in ana sallah yana daga cikin nutsuwa in za ka yi sallah wayarka ka sanya ta a silent ko vibration ko ka sanya ta a silent ya fi sarki duk wanda ya kira za ka gani in ka idar amma wani wai yana expecting call saboda haka ba zai zawai sa silent ba sai taitarin yana damun mutane ba nutsuwa sau da haka duk yana cikin sharɗa na inganci wa tarkul af'alil kathira da barin ayyuka masu yawa kar kana sallah kuma kana ciniki kana sallah kana magana a'a kana ayyuka a'a so ake ka tara hankalinka da tunaninka wallahu a'lam Allah shi bar wa kansa sani to anan za mu dakata sai in Allah ya kai mu wani satin sai mu dora abin da muka faɗa daidai Allah ba mu ladansa abin da muka kuskure Allah ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum